لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الباررة الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يومنا شاتق وزوات رمضان يوم ثلاثة كنا شاتق وزوات رمضان na shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda haka shi ne daidai da wato sha tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin daidai dubu biyu da ishirin da biyu za mu ci gaba da tafsiri na littafin Allah ba gwada fahimta malamin sunan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعلينا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود wato jiya idan ba a mance ba Allah ta'ala ya fara bayani kan annabi Ibrahim da matsayinsa da wasu darajoji da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kuma ci gaba da waɗannan bayanai na darajoji da wasu makamai wanda suka shafi annabi Ibrahim su za a ayoyin za su ci gaba da faɗa Allah ta'ala ya ce wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nas ka tuno ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yayin da muka sanya ɗaki na Ka'aba masabatan lin-nas ya zama wato makoma wurin komowa ga mutane duk idan za su yi ibada tun daga kan annabi adam har ya zuwa kan ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ɗakin ka'aba ake komowa ya zamto makoma kenan ga mutane wasu malamai kuma sun ce masabatan lillah ana nufin gurin samun lada ga mutane saboda ruwayar hadisi da aka ruwaita cewar rahama ɗari da ishirin tana sauka kowace rana ga ga ka'aba ita wato masu yin tsawafi a ka'aba za suna da rahama guda sittin za su samu rahama sittin cikin rahama ɗari da ishirin ɗin nan kaga sun samu rabi kenan ko sai su kuma masu sallah a wannan area su kuma sai su samu rahama arba'in arba'in aka samu su wannan rahama guda arba'in kaga ta zama guda ɗari kenan ko to waɗanda kuma suke zaune a yankin suna kallon ka'aba kawai ba sa ɗawashi ba sa sallah su kuma sai a raba musu rahama guda ishirin kaga aka yi la'akari da wannan ɗakin Ka'aba ya zama masabatan linnas gurin samun lada ga mutane kenan. In aka yi la'akari da cewa kuma duk wani wanda zai yi aikin hajji a dukkan duniya kowaye gurin komawarsa shine Ka'aba. Kaga nan kuma ta zama masabatan linnas makoma ga mutane kenan. Wa amnan kuma annabi Ibrahim ya ce Allah ka sanya ko kuma kai haka ne muka wa izda na labaita masabatan linnas wa amnan kuma muka sanya dashin ya zama to gurin amin ba a yin kisa a cikin harami ba a yin zalunci a cikin harami ba kuma hatta wato siyawu da bishiyoyi na cikin harami suna suna da wata kariya ta musamman ba a taba su ba a ba a tare su har ma lokacin da manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa haka akwai sayyidi al-abbas ibn abdul muttalib wanda wan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yake cewa ba a tara bishiyoyin kaya ba a yankan ciyawa na cikin harami sai abbas yake cewa ya rasulullahi sai dai akwai wata bishiya da ake ce mata iskir shine filasko ya rasulullahi kai rangwame a rika tarar wannan bishiya saboda ana yin amfani da ita wajen rufin ɗaki sannan makera suna yin amfani da ita wajen samar da irin kotoci da makamantansu to sai manzo Allah ya yi sai dai plus kodin wannan na yadda ko yana cikin harami a ana iya tsara shi a amfani da shi to sai zautu guri ne wanda yake na amin an ce a jahiliya tun a jahiliya mutum yana haduwa da wanda ya kashe babansa a cikin harami amma ba zai ce mai kala sai idan an fita san wajen harami inda ba cikin harami ba sannan abin da zai kasance tsakanin su da amma dai nan cikin iyakokin harami ba a ma ba a maganar komai na ramuwar gayya a wannan gurin a gurin yaron su amnan kenan wattakhizu min maqami ibrahim musalla sannan kuma muka ce kuriki musallan gurin yin sallah na rakawoyi biyun nan na dawafi min makami ibrahim a wajen makami ibrahim domin duk idan mutum ya dawafi zagaye bakwai yana buƙatar kuma ya zo ya sami wajen makami ibrahim sai ya yi nafila raka a biyu idan mutum bai samu wata makami ibrahim wani dutse ne lokacin da annabi ibrahim zai gina ka'aba a bisa babin mu'jiza sai Allah ta'ala ya hore mai wannan dutsen yana hawa sai sawun annabi ibrahim sai ya bayyana a kan wannan dutse sawayen su guda biyu kuma sai ya zanto dutsen yana da wani abun ban mamaki duk iya yadda gini ya daga sama sai dutsen ya ƙara tsawo ba sai an ɗauko wani dutse a dora a saman sa ba ina ba ta gano wannan haka wannan dutse ya daga gaske wani ƙara tsawo idan kuma ana buƙatar a sako kuma dutsen zai kuma yi ƙasa da haka ta faru shi ne Allah ta'ala ce to a rike daidai gurin wannan dutsen inda yake ya zamto ya zama gurin sallah na rakawai guda biyu na dawaki to amma duk wannan filin na gefen Ka'aba ana iya ai wannan nafila raka'a biyu na dawaki ba dole sai wannan gurin ba sai dai a wannan gurin ya fi falala sai dai kuma samun yanzu a baka damar da zaka yi ma ai yana da wahala da wahala saboda sukowa da tsumutsuki da kuma yasa an ce fulani wani suke cewa wai sallar ta ka kai ko suke cewa sallar ce da idan zaka yi baka yi wasa ba tunda masu tsawafi suna ta wucewa za a taka ma kai ya gani mun sanya wannan guri ya zama gurin sallah a wajen mukami ibrahim a wata kira'a kuma wattakhazu yadda malam ya karanta yanzu wattakazu min maqami ibrahim musalla mutane suka riki wurin sallar dawati raka'a biyu a wajen maqami ibrahim ya rasulullahi dukkan waɗannan falala da baiwa da Allah ta'ala ya ma'anda ibrahim wa ahirna ila ibrahim wa isma'il kuma mun yi umarni zuwa ga annabi ibrahim da annabi isma'il wani umarni muke musu an tsakira baitiya umarnin shi ne ku rika tsarkake ɗakin nan na wani ka'aba a tsarkake shi daga gumaka sannan kuma a tsarkake shi daga dukkan wani nau'i na kazanta da nau'i na datti da nau'i na duk wani nau'i na shara abinda idan rai ya gani hankali ba zai kwanta ba shine an tsakira baitiya tsarkake ɗaki na me yasa za ku tsarkake ɗakin nawa saboda me lil'akifina ko lil'a'ifina wal'akifi saboda masu yin dawafi su iya yin wannan dawafi cikin kwanciyar hankali domin tsabtar masallaci da gyara masallaci yana sauƙaƙe wa masu ibada a cikinsa yin ibada cikin kwanciyar hankali kamar yadda barin masallaci da dauɗa da datti da kazanta da shara yana tada hankalin mai sallah ya zamto mutum ya yi sallah ba cikin kwanciyar hankali ba Allah Allah yake ya gama kawai ya fita ba zai samu nutsuwa ba to da haka su tsarkake daki na saboda masu dawafi wal akifi da kuma saboda masu yin itikafi itikafi shine abin da za mu shiga kwanakinsa cikin goma ƙarshen wata din nan kila idan mun ƙara dawowa kan ayar mai magana kan kan wannan itikafi din ko da ba da tsawon ba war rukai sujud da kuma masu yin ruku'u da masu yin sujada su ne masu yin sallah a ƙarfafa ɗakin nan nawa saboda saboda su wannan aya idan aka lura ta ta ɗauko maganganu da yawa ɗakin ka'aba shine gurin makoma ga dukkan bayan Allah managarta tun daga kan umara zuwa aikin hajji umara tana da falala kwarai da gaske musamman umara a cikin ramadan ma'aiki ya ce idan mutum ya umara a cikin ramadan wannan umara din tana yin daidai da aikin hajjin da aka yi shi tare da ni zaman san Allah duk wanda ya je cikin watan Ramadan yayi umara to zai samu ladan yin aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kowace iriyar umara ma ma'aiki alaihi salatu wasallam ya ce الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت إذا اجتنبت الكبائر أتكيت ne yace umara daga wannan umara zuwa wata umara ta gaba ko da shekara goma ne tsakanin su to Allah ta'ala yana kankara zunuban da ke tsakanin wannan umarar da wannan ta gaba in dai mutum ya nisanci manya manyan zunubai to Allah shi kuma ta'ala zai yafe mai waɗanda suke ba manya manyan zunubai to kaga kuma sannan a in wajen lada ne kaji abin da aka faɗa cewa ta yi daidai da aikin hajji tare da manzon Allah sannan kuma guri ne na samun lada ko zuwa kai wajen Ka'aba ka zauna ka yi dawafi ka gani in kai dawafi ana sako da rahama 120 kamar yadda na faɗa da su guda 60 za a raba wa masu dawafi kullum kuma guda 40 masu yin sallah a wannan area guda kuma 20 wa'anda kawai kallon Ka'aba suke yasa duk wanda ya zauna a yankin Ka'aba karka yadda ka juya wa ka'aba baya to in ka juya wa ka'aba baya ka kalli ina kuma ina za ka kalla haka ita za ka kalla rahama guda 20 kuma masu kallon ka'aba za a za a raba muku cikin wannan lilifi na ubangiji sannan kuma Allah ta'ala ya sanya makka ta zama aminci wuri ne amin na aminci to magana ce nan gurin duk wanda ya aikata wani mummunan aiki a cikin haram yadda ake ninninka zunubai yadda ake ninninka lada ce da kuma haka ake ninninka zunubai kamar sata an gane ko kamar wani nau'i na sabo tunda guri ne na aminci Allah ta'ala ya sanya duk wanda ya zo gurin ya amintu to kai idan ka nemi ka kawo rashin aminci a gurin to kuma Allah ta'ala yana ninninka wa mutum mummunan sakamako fiye da yadda idan a wani guri ne ya yi wannan ta'addanci ne yasa tunda Allah ya aika lura har za ka iska tsuntsaye ko to ai shi harami gidan kowa ne kowa ya so ga tsuntsaye na in kana da ikon ka sai alkama ka ba su ba wanda duk wanda ya dauki tantabara daya ya yanka Allah ta'ala zai rubuta mai zunubai masu yawa kuma dole sai ya biya suratul ma'ida ko ina tunanin ita ce ka yi bayani sai ka biya sai ka ba da sai ka yanka rago tsakaitacce sannan ya tsaya madadin wannan tantabar guda ɗaya da kan da ko ka kashe ta ka harbe ta ko ka firgita ta ta je ta bugi wani abu ta mutu sai ka biya da rago ɗaya saboda guri ne na aminci so ake kowa in ya zo ya saka ta yawa da gida ne na kowa ba naka bane kai kadai shi yasa a banu abdul manaf wanda su ce kula da ka'aba ma'aiki yake ce masu ya bani abdi mana la tamna'u ahadan tafa bi hadzal bait wasa'a fi ayyati sa'atin sha'a min laylin aw nahar idan ya ku banu abdulmanaf masu kula da masallacin nan kada ku hana wani mutum wanda zai zo yayi dawafi ko yayi sallah a wannan gurin duk lokacin da ya ga dama ko da ko da safe ko da rana ko da wani lokaci amma haka saboda wata musiba ta ta karerai na wasu yadda aka sai da kare wannan gurgu yadda akwai lokacin da an ce duniya ba ta fuskantar in yin tsawafi ba ka'aba kai sai lokutan da ba su wuce guda uku ba wannan yana da gaske wannan wanda aka yi na shekarar corona nan aka yi sun ga ka'aba na wanda da yake kallon hoton social media yana kallo an yi lokacin da ka'aba ga ta fili ba kowa wanda duk mai shekara duk mai shekara ɗari bai taɓa ganin wannan a tsawon shekara ɗari a ce ka kuma wani abin wani abin ban mamaki na Allah sai ya hore wasu tsuntsaye mun gani an nuno mana mun gani tsuntsaye a sama suka dinga yin hawa sun ka'aba sai da suka zo daidai titin ka'aba suka rika zagayawa suna zagayawa suna zagayawa wannan bai bai sai ishara ba ga mai hankali ya isa ma'aiki ya hana ya hana a hana dawashi ko sallah a gurin masu kula da gurin kuma banu abdulmanaf a wannan lokacin to duk wanda suka zanto suka maye wa waɗannan ai su ne banu abdulmanaf kaga keta wannan hanin ya zanto keta hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gashin wannan wajen makami Ibrahim yana da falala amma wannan gurin da can cikin Ka'aba yake kamar yadda shi aka rika takawa aka yi gina nan yake har manzo alaihi salatu wassalam yayi wafati ya bar duniya a cikin Ka'aba yake makam Ibrahim lokacin sayyidina Abubakar shi ma har yayi wafati yana nan lokacin sayyidina Umar bin Al-Khattab saboda a samu in an zo gurin ana dan samun turereniya sai ya dan cire wannan makam Ibrahim ya dan matso da shi amma na manta littafin an ci iya wato akwai wani awo na igiya wanda aka yi ko awo bakwai ne amma awon ba shi da tsawo da aka ya ajiye shi aka rubuta cewar haka abin yake haka duk idan sarakuna na musulunci suka zo suka gyara yankin ka'aba aka cire makamin ibrahim duk idan za a yi baida sai an auna da wannan igiyar saboda inda sayyid na umar ya ajiye shi ya zo an ajiye shi daidai wannan gurin radiyallahu ta'ala anhu to kuma lokacin shi ibrahim radiyallahu anhu a rabida kama a ce zaure na malaman musulunci na duniya wanda suke yin zaman su a saudiya har da shi ibrahim yana daga cikin memba mai karfi a gurin aka yi shawara cewa a cire makamin ibrahim a yau da shi can baya don a ƙara samun faɗaɗa gurin dawaki Shehu Ibrahim ya ce a shi idan dai addinin musulunci da Ka'aba na na Saudiya ne to suna da iko dama mufti na Saudiya kuma a ce babban malami na Saudiya shi ya bada wannan fata yace idan idan haka ne to shikenan muftin Saudiya yana da tasirin da zai faɗi wannan kuma dole ne amma idan dai musulunci na duniya ne Ka'aba ma ta duniya ce ta duniyar musulunci to kowane musulmi yana da yancin da zai yi magana a kan wannan matsala aka ce kowa ya magana shi ibrahim ya tashi ya faɗa maganganu masu kama zuciya bayan an gamsu da haka sannan kuma ya rubuta littafi mai suna sabilu salam fi ibqa'il maqam wato hanyar zaman lafiya yana cikin a bar maqami ibrahim inda yake da haka aka bar shi aka tabbatar da shi har yanzu inda kake ganin maqami ibrahim to nan ne inda sayyidina Umar ya ajiye shi radiyallahu ta'ala anhu kuma guri ne wanda yake mai falala wannan sawun shine zaka iska wani guri an sanya gidan aiko sai wai shi ne makamin Ibrahim wannan sawayen har yanzu suna nan a nan yayi da wannan dutsen sannan kuma kaga cikin ayar an gwada a tsarkake ɗakin Allah ko Ka'aba to ba sai Ka'aba ba kowane masallaci yana buƙatar tsarkakewa shi yasa ma'aiki ya ce an nuna min kyawawan ayyuka na al'ummata, hadda kaki wanda wani ya gani ya ɗebe shi daga masallaci ya je ya zubar da shi, hadda irin wannan ladar take sai da aka nuna. kuma yace an nuna min miyagun ayyuka na al'ummata cikin miyagun ayyukan hadda kakin da da wani mutum ya tofar cikin masallaci ba a buƙatar haka hatta kuɗin cizo idan ka kashe shi a masallaci akwai laifi ba a yadda ba sai dai ka ɗauke shi ka fidda shi kuma ko kuma kashe shi a inda kazanta ba za ta bayyana ba za a hangi irin jinin kuɗin cizon ba saboda dai dan masallaci ya zama to guri ne wanda yake mai tsafta mai ban sha'awa yadda mutum mai ibada zai yi ibada shi hankalin shi kwance sannan kuma an rawaito daga alhassan al-basri yake cewa sadakin yan matan aljanna shine sharar masallaci sharar masallaci shine sadakin yan matan aljanna haka alhassan al-basri radiyallahu ta'ala anhu ya bada daga gyara masallaci da tsaftace shi yana daga cikin umarnin ma'aiki alaihi salatu wasalam kamar yadda yake cewa da na Aisha Allah ya kara mata yadda ita take cewa manzon Allah ya umarni a gina masallatai a cikin gari kar a gina masallatai can bayan gari yadda mutane in za su je sallah sai sun fita can bayan gari a'a shi ne ma'anar fitu a cikin inda mutum gidaje suke kuma ya umarni an tuna safa wa tudayyab a rika tsaftace masallatai jama'a haka manzo Allah ya umarni kuma a rika sa masa kayan kamshi masallaci kamar yadda na faɗa da so ake duk wanda zai ibada a cikin masallaci ya zamto yayi ibadan nan hankalin shi kwance amma idan ya zanto mutum yana sallah yana makaki yana makaki kaga hankalin shi ma ba zai tafi kan sallah din ba Allah ta'ala ya ba mu ikon kamantawa bi jahil rasulul azam sallallahu alaihi wasallam na'am
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر na'am قال ومن
Allah Allahu akbar Allah madaukakin sarki bayan ya kawo wannan yake cewa wa in qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umtihu qalilan thumma arqahu ila adhabin nar wa bi'sa al-masir wannan wato annabi ibrahim ne ya addu'a ya roƙi Allah wasu abubuwa shine Allah ta'ala yake hakaito mana wannan addu'a tashi yake cewa wa in qala ibrahim rabbi ta'ala hadha baladan amin ka ambato ya rasulullah yayin da annabi ibrahim ya ce ya Allah ya ubangiji na ka sanya wannan wannan guri inda nazo na kawo ɗana isma'il da matata iyalina hajara to ka sanya wannan gurin ya zanto baladan ya zamo gari ne domin ita ka'aba asali mala'iku ne Allah ya ba su umarni suka gina ta amma ba gari a wannan gurin ko daya to amma ruwan da ke zuba yau da gobe ana ta ruwan sama sai ya rushe ginin ka'aba sai ta zanto tarin ƙasa ne ga ta nan ta hur to shi kuma annabi Ibrahim yana can yankin Palestine a can yana tare da matarsa guda biyu akwai saratu akwai haza ita saratu ne ita ce uwar gida wadda suke tare da shi ita hajara kamar ita ce amarya daga baya kuma sai Allah ya ba ta haihuwar ɗa Isma'il zaman su sai ya gida daɗi tsakaninta da uwar gidan saboda ita ta samu ɗa ita kuma bata samu ba. sai ita kuma uwar gidan nan ta yi wa annabi Ibrahim halacci iri iri Allah ta'ala ya so a kiyaye alfarmar ta yadda ya kamata sai Allah ta'ala ya ce to a dauke ita Hajara da danta Isma'il din a tai da shi can yankin Hijaz inda Makka take kenan a yanzu wajen Ka'aba amma lokacin ba gari daji ne kawai sai wannan ƙasa tarin ƙasa na wato ginin Ka'aban da ya rushe Allah ya umarce shi ya je ya ajiye dan nashi wanda bai taba samun damuwa sai kanshi kuma gashi ya tsufa kuma ba ruwa a gurin babu abinci ya dan samu wata salka ta ruwa ya cika sai kuma ya sami wata zaka ta dabino ita ma ya cika ya je ya ajiye musu yana ajiyewa bai ce mata wajen gurin da za a ko ya ce mata dai wata anguwa ce da aka isa can sai ya ajiye ta sai ya juya yana juya sai take cewa Ibrahim ina kuma za ka tafi gaban mu to ai umarnin Allah ne shi ma kasan ai zuciyar shi tana cikin makaki bai juyo ba ya ci gabar tafiya ta ƙara cewa Ibrahim ina za ka tafi gaban mu shiru sai na uku take cewa wai ubangiji ne ya umarce ka da haka ya daga kansa bai yi magana ba saboda ai magana kamar ba za ta yi ba ya daga kanshi bai juyo ba saboda kar ma ya tausaya mata ya daga kanshi sai da to shikenan ka tafi mun san Allah ba zai tozar samu ba to a takaice abincin nasu ya kare ruwan shan ya kare dama shi Allah ya tambaye na ta ikonsa a guraren da kake ganin abin kawai ba zai yi ba Allah yana yin haka abincin ya kare har yaro ya fara shashsheka saboda tsananin kishi ita ba kuma yunwa ta kama ta akwai dutsen ta bada dutsen marwa sai ta hau nan in ta sako ta yi nan tana neman ina za ta samu ruwa ina ba ta samu ba sai da sai zagaye bakwai wanda shine asalin tsawafi tsakanin safa da marwa zagaye bakwai sai Allah ta'ala ya turo Jibrilu yana zuwa sai ya samu wannan yaro daidai kusa da yaron sai sai jibril ya karta wato ainihin kuffukensa a gurin sai ruwa ya fara ya shiga barkar gulowa ta sauko ta gani sai ta rika tattara gulowa ruwan yana ta budewa yana kokarin ya malaye gurin sai ta rika tattare shi ta samu ta tattaro kasa ya tattara guri daya ma'aikaci ke cewa rahimallahu umma isma'il law lam taf'al lakana zamzam aynan wato Allah ya cikin mahaifiyar Ismail da ba ta yi mai haka ta tattare shi ba da rijiyar da ruwan zamzam zai zama wani kamar teku ne a wannan gurin budewa zai dinga ya dinga rare ta gurin ya zama wani teku da ba ta yi masa haka ba amma dai haka ta bar shi to annabi Ibrahim a nan ya bar su har Allah ta'ala ya kawo wasu mutane suka zauna ya zama gari guda shi kuma wannan Ismail har ya girma sannan annabi Ibrahim ya dawo gurin Allah ya umarce su sake gina wannan Ka'aba da ta rushe tun shekaru da yawa. Ina ba ta an gane wannan. To ga lokacin da zai tafi din nan to shine yake wannan addu'a yake ya Allah ka sanya wannan idza alhaza baladan aminan ka sanya wannan gurin ya zama gari kuma aminan. Lokacin gurin yana dadi. Wannan ya sha bambanta addu'ar da aka kawo yayi ta a cikin surat Ibrahim inda yake ka rabbi ta'ala hazal balada aminan a can shi lokacin bayan ya dawo ne gurin ya zama gari shi ne yake cewa Allah ka sanya wannan garin ya zama abin ita ko wannan ta surat al-baqara Allah ka sanya wannan gurin ko wannan dajin ya zama gari abin da kuma Allah ya amsa addu'arsa ya ya ba ya mai da gurin harami amintacce ba a yin kisan kai a gurin ba kuma a ba kuma a hatta saran ciyawu da bishiyoyi duk ba a yadda a wannan gurin ba kamar yadda na muka kawo da da dogon bayani wanda ya shafi wannan sannan warzuq ahlahu min ath-thamarat Allah ka azurta ahalin wannan gari da 'ya'yan itace iri iri kuma Allah ta'ala ya amsa wannan addu'a ta shi domin garin Makka yana daga cikin garuruwan da za ka samu nau'o'in ‘ya'yan itace kala-kala kuma lafiyayyu fiye da na ƙasarku. ƙasarku ake wannan abin, su ba ƙasa ba ta noma, kawo masa ake yi, amma kuma wanda za ka iske kuma sai kaga ya fi na ƙasar taku kyau, saboda lafiyayyu ake kawo musu su ba gurɓatattun ake kawo musu ba. Sai an samu mai kyau nagartacce sannan za a kawo shi. Idan ayaba ce sai ga kamar kamar ta roba, ga ta nan ba wani inda ya fara rufewa tartar ko ina. kuma ga ta manya-manya amma kai ma idan zaka sa idan za idan zaka ci wannan ayabai sai ka sa kuɗi manya-manya kuma ko inda zaka lissafa da kuɗin ka na ƙasar ka domin duk wanda zai siyayya a Saudiya inda zai rika lissafi da kuɗin shi na ƙasar su musamman nan Najeriya to mutum sai daga nan abubuwan suna ta mai tsada fiye da kasar tashi to Allah ya azurta garin Makka da ɗayan itace kamar yadda Annabi Ibrahim ya roƙa to kuma manzon Allah shi ma sallallahu alaihi wasallam ya ro- ya roƙa wa Madina kamar yadda Annabi Ibrahim ya roƙa wa Makka hadisan suna nan da yawa yana cewa Allah duk irin abin da Ibrahim ya roƙa wa Makka na aminci da yayin itace da ya sa a Allah da kuma sanya albarka a cikin mudinsu da sa'insu to na roƙa wa Madina irin wannan kaga shi ma Allah ta'ala ya ya amsa wannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam har ma yake cewa Allah ta'ala Madina duk wanda ya kawo dan ta'adda Madina to Allah ta'ala dinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane ga baki dai ta tabbata gare shi ba kuma za a karɓi aikin sa ba na farilla ko kuma aikin sa na nafila duk wanda ya kawo wani ɗan ta'adda wanda zai cutar da mutane ya hana su aminci a Madina to Allah ya bai wannan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Madina da Makka din sun samu addu'o'i Annabi Ibrahim yayi wa Makka shi kuma manzo alaihi salatu wassalam yayi wa Madina to amma shi Annabi Ibrahim da ya tashi addu'ar su tsaya ku ya ce warzuq ahlahu min as-samarat ka azurta ahalin wannan gari da 'ya'yan itace to amma sai ya ware yace man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe daga cikin su kaga yana nufin suwa musulmi musulmi kadai to kala shi kuma sai Allah ya ce wa man kafara a zan azurta har wanda ya kafirce su inda arzikin duniya ne ba wani matsala zan azurta har wanda ya kafirce ni shi wannan fa ummati uhu qalilan zan ji yadda shi dadi ne kadan an ce ma'ana ilan ke baya azalihi kenan zuwa karshen rayuwarsa shine ma'anar kadan din ah fa ummati uhu qalilan thumma ardaruhu ila azabin nar sannan sai in takura masa in bukatar da shi in matsa mashi zuwa ga shiga azabar wuta bayan na je da shi dadi iya na duniya wa bi'sal masir kuma tir da wannan makoma ta zamto ita ce wuta Allah ta'ala ya kare mu na'am
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
Allahu akbar Allah ta'ala kuma ya kawo wani magana bacin wannan An- annabi Ibrahim wata addu'a da yayi da kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan addu'a da yayi malamai sun ce Allah ta'ala ya sanya albarka a garin Makka ya kuma sanya albarka a garin Madina albarkar da duk wanda ya je su da ya ganta sai dai idan mutum bai je ba zaka iske kuma ko a yanzu ba yanzu ana ganin kamar zamani al'amura sun yi tsanani al'amura sun lalace ba ko yanzu inda mutum zai je waɗannan garuruwan guda biyu a ƙasar ba ce ma wasu garuruwa garin makka da garin madina za a ji cewa ba ta abinci ake ba an an wuce wannan layi maganar abinci mai daɗi da nama da wannan sun wuce wannan ba ta wannan suke ba. kuma za ka iske akwai wani nau'i na aminci za ka iya ajiye abinka kuma ka dawo ka ɗauke shi saboda me ai su suna zartar da dokoki na Allah wanda ya shafi hajji har zuwa yanzu in ban da wannan yariman da yake nema ya kawo wasu shekana iri-iri wanda muke fatan Allah ya maganin shi saboda in yi nasara abubuwan da za a samu a wannan guraren duk wani musulmi mai kishi sai ya koka idan dai ya nasara kan abubuwan da aka ga yanzu yana yunkura yana so ya zartar da su saboda duk wata shekara da ake yi a kasashen turai ingila da amerika da isra'ila da kowace ƙasa ta shekara yana kokari ya kawo irin wannan shekarar ya kawo ta a wannan ƙasa ko kuma ya kawo wasu abubuwan ma yanzu kusan haramainin ne kadai ba a kawo wannan shekarar ba to ka san ko duk abin da ya yawa a ƙasa a ce wasu garuruwa ne guda biyu ba a yi to in dai ba a yi sa'a ba wata ran sai abin ka da su ma yana nema ya shirye su kar Allah ya bashi wannan iko kar Allah ya kaddara wannan Allah ta'ala ya ci gaba da tsara waɗannan to cikin albarkar su Allah ta'ala ya sanya masa albarka a cikin abincin da suke ci a wasan lokaci shine nama da ruwa kuma har yanzu haka ne. nama a makka ko madina ba abin nema ba ne. bal na shi- na na taɓa gaya ma eh, ah, wanda muke karatu da sunan su malam hafiz cewa inda muka sauka sai ya zamto wani abu ne wanda yake a nan najeriya mutum shi ke bakwai shi ma zai gani ya zamto zan je in sai abinci to shi kuma wani bahaushe ne amma ban tunanin dan najeriya ne in ma dan najeriya ne to kila ko ya daɗe a cikin kuma yana yawan zuwa can din sai ya zamto shi ya sayi abinci ne to da ya sayi abincin ni ma irin wannan abincin da zai sayi to shi kuma ana nan sai ya ga an kawo wani kuma wanda shi ya fi so fiye da wannan loma shi daya sai ga zan sai irin abin ya ce malam dan Allah dan girman Allah hatta wani bai kalar shi abin malam dan Allah dan girman Allah shi ba- ban so in ga an zubar da abin wannan abin ki loma daya kawai ne. na kuma irin shi zaka ji ka ce maka to na tabbatar da wannan abin yanzu zubar da shi kawai zai da na ajiye shi magana ta anan nan shi a je a zubar da shi To ni ko ban so in ga an zubar da abin kuma gashi an kawo wanda shi na musu a ga lokacin me nake sai muku nace shi yana ta hada da Allah ni kuma a zuciya ta ina gani ma ya ba taimake ni ba shi ko gani yake in taimaka in ansa ne shiru to a zuciya ta nace sai wanda kila kai ba dan Najeriya bane amma a zuciya ta ai dan Najeriya ai zo zake da alfarma kai malam zo ga wani abin sunan gurin ka bashi sai a ganin ka taimake shi amma wannan shi yana cewa a taimaka saboda kar a zubar da shi so da ya san din zubarwar za a yi a gani Allah ya sanya masa albarka a cikin nama ya kuma sanya masa albarka a cikin ruwa za ka iske ba rijiyoyi gare su ba amma ni in dai ba ruwan zamzam ba ruwa a cikin kofi cikin kwanakin da muke wajen guda goma sha hudu ni dai ban sha ruwa a kofi ba sai dai na roba sai dai na roba sai kuma ruwan zamzam idan mutum ya shiga ko masallacin ma'aiki ne ko kuma in madina ne ya shiga a in a makka ne ya je harami kaga Allah ya sanya masa albarka cikin wani kuma gashi duk inda kai din ba za ka iske wannan wannan wahala ta ruwa ba saboda haka wannan mahimman gurare guda biyu su ne gurin tusiya na dukkan wani musulmi shi yasa ya zamto duk idan ka je kai sallah raka'a biyu a haramin makka to in ka dawo garin ku sai ka yi raka'a biyu so dubu ɗari a gane wannan in ji ma'aiki alaihi salatu wasalam sai ka yi raka'a bibi so dubu ɗari sannan ta iya samo ladan wancan raka'a biyun da ka yi ta a haramin makka wannan hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa sallar farilla in ji malamin fiqh sai ta farilla ta farilla ba ta nafila ba ita nafila duk nafilar da ka yi ta a cikin ɗakin ka ta fi kowace ladan ina fata an gano wannan amma farilla idan ka yi ta a haramin makka za ta yi daidai da wannan sallar so dubu ɗari a wani gurin. Haka nan kuma idan masallaci ne na manzo alaihi salatu wassalam shi kuma idan kai duk sallah ɗaya tana yin daidai da sallah dubu ɗaya dubu ɗaya a wani masallacin wanda ba wannan. Saboda haka Allah ta'ala ya sanya albarka a wannan area kuma akwai al'akamul fiqhiyya wanda suka shafi wannan. yanzu inda za a samu wani mutum ya yi kiki ya ce wallahi tallahi sai ya je maka a ƙasa ya je ya yi nafila ko sai ya je ya yi umara ko sai ya je ya yi ibada a ƙasa to sai ya je din kuma a ƙasan zai tafi magana ya hau jirgi bai taso ba saboda girman ɗakin da alfarmarsa dole a yadda ka faɗa kai rantsuwa a ƙasan nan a ƙasan za ka tafi dole kuma mutum ya duba cikin risala idan mutum yana cikin tafiya sai ya gaza bai iya tafiya a ƙasan ba wasu gurare ya hau abin hawa to an ji baɗi sai ya koma ya hau abin hawa ɗin amma duk inda ya je inda bara ya hau abin hawa to bana in ya zo gurin ya sauka ya fata wannan gurin misalin wannan kamar kaddara mutum sai ya rantsuwa a bana cewa wallahi sai ya je makka wajen kaba ya yi umara da sauransu misali to sai ya hau mota daga nan ya je barno da ya je barno daga nan kuma sai ya ci gaba da tafiya a ƙasa misali ya ya je ƙarshen kamaru a ƙasa kaga daga nan kun ya yi tafiya akan mota ko to baɗi dole sai ya je ya gyara daga nan sai ya yi tafiya a ƙasa zuwa Borno ya fasa wannan kenan daga nan barkaci shi kuma inda ya je Borno zuwa kamar inda ya tafi a kasan to nan zai iya hawa mota abadi da haka duk sai ya gyara guraren wannan laziman ne sai ya yi haka kawai tunda shi shi ya rubuta wa kanshi inda malamai suka ba shi sauki in ya ce ba zai sa takalmi ba to wannan an ce ya sa takalmi ba matsala amma a ƙasar nan da ya faɗa tun da dai Ka'aba ya ce za shi to tana da alfarmar da dole sai ya je a ƙasar dole ne shi ya samu ma kanshi haka kun ba wani sauki dole ya je a ƙasar amma masallacin Madina shi kuma tunda bai kai ya wancan din ba shi kuma idan mutum ya alkawarin za shi a ƙasa to an ce ya hau abin hawa amma sai ya je ya hau abin hawa haka nan masallacin gudun amma duk masallacin da ba waɗannan guda ukun ba idan kai alkawarin za ka kai ko kai sallah ko kai wani abu to ko a ƙasa ka ce za ka ko akan abin hawa ka ce za ka duka an yafe maka an yafe ba ya gane ba duk darajar masallaci kamar yadda misali akwai masallacin shoyi ibrahim radiyallahu anhu a senegal ko da wani zai wa kanshi alkawari ya ce shi ya yi alkawari sai ya je masallacin shoyi ibrahim ya yi lafiya raka a biyu to abinda malamai suka ce ya shigo ba ma sai ya shigo masallacin gosu ba inda yake din ma ko ina ne ya yi alwala ya yi nafila raka a biyu ta tsaya madadin wancan duk ɗaya ne duk wasu masallatai ba wanda ya fi wani in ka cire na harami sai na madina sai na kudu wa'annan su ne kadai suka da bambanci da sauran masallacai na duniya kuma kamar yadda na faɗa da yanzu wa'annan wurare su ne tuciya ta musulmi to yanzu guri ɗaya daga cikin waɗannan wuraren guda uku yana hannun makiya Allah shine mai masallacin Qudus kowa ya sani birnin Qudus gari ne na Falastinawa amma kuma Isra'ila ta wato ta yi ihtilal ta zauni gurin hukumar Isra'ila ita ce da take da tacewa a wannan gurin. Mazaunan gari Falastinawa ne, amma hukuma a garin Isra'ila ce. Da aka yi zonto wannan masallaci, duk da masallaci ne ba coci ba, amma inda sun gane darajar shi wajen musulmai. Shi yasa ya zonto suna takura wa musulmai kan lamarin. Har ma akwai lokutan da suke hana ma yin sallah a masallacin gaba daya. ko cikin azumin nan ko kafin azumin nan an nuna min wani hoto ya dai kasan ita social media zai yi a wani abu shekara biyar a ƙara da wani shi yasa amma dai an nuna wani hoto wanda ga sojojin Isra'ila sun shigo masallacin Qudus suna mutane suna sallah suna dukan mutane suna takawa sojojin Isra'ila to da haka masallacin Qudus yana daga cikin abin da ake so aqidar kowane musulmi ya ji cewar masallaci ne mai alfarma kuma ya rika roƙon Allah Allah ta'ala ya kubutar daga wannan masallaci daga hannun makiya Allah su ne Yahuda so da yanzu ka'ida lallai tabbas a hannun ce tunda in yanzu suka ce ba za a yi sallah ba za a yi sallah kuma akwai lokacin da da an yi sallah an sallame kawai suke cewa dama ga sojoji nan gurin a rufe kawai dama makullu makullu hannun su a zo su rufe kawai kowa ya ci su mamaye gurin Allah ta'ala ya yantar da wannan guri Allah ta'ala ya yantar da wannan guri Allah ta'ala ya yantar da wannan guri a tashi Ibrahim akwai wata shi inda za ka yi haji gudun ga ma hoton nan gudun misali ga ga gudun din nan a bayansa sai wasu baitoci yana cewa Allah ta'ala ya yantar da wannan guri to da duk inda gudun take a hannun musulmai to musulmai suna samun wata fawa a duniya tun daga zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bai gushe ba yana jihadi da makiya Allah har sai da ya kwato masallacin gudu kuma musulunci ya zanto kamar sufafawa a duniya a wancan lokaci kuma har zamanin salahuddin al-ayyubi shi ma wani mujahidi da aka taba yi a kasar masar shi ma ya taba kwato gudu din daga hannun makiya Allah ga kuma ta yanzu ita ma a yadda ta faɗa hannun isra'ila ko suke suke da iko da gudu kuma na roƙon Allah ta'ala ya kawo wani ƙarfi wanda yake mai tasiri wanda zai kwace wannan masallaci ya dawo hannun musulmai innahu ala zalika qadirun wa bil ijabati jadir haka qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan thumma adqaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir wa idh yahmu ibrahim al-sa'id wan karanta
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل عليم Allahu akbar wannan an ɗauko bayanin kenan cewa shi wannan yaro ko in ce wannan ɗana annabi Ibrahim mai suna Ismail ya girma ya zama matashi har ma ya yi aure farko ya auri wata mata mutum ya kirki ko in ce mutum ya gade ta nan dai kal gade ta nan dai annabi Ibrahim ya ba shi umarni ya canza daga baya ya auri ta kirki suka tabbata to lokacin da Allah ta'ala ya umarni da su gina wannan ɗaki ya zo zai taimaka mai a gina to shi ne abin da ita wannan aya take ba da hikaya wa iz yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayt wa isma'ilu ka ambata ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a yayin da annabi ibrahim da annabi isma'il suke daga alqawaida foundation kuma an ce al-sudur wato katangu sun sanya foundation din a ƙasa kuma suka dago wannan katangun na Ka'aba suna ginawa sai suke yin addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ka amsa mana ka karba mana wannan ibada da muke yi na gina ɗakin ka saboda gina masallaci ba karamin alkhairi bane idan ka gina masallaci ko da kamar shekar tsuntsu ne in ji ma'aiki man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qadatin bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina masallaci ko da kamar shekar tsuntsu ma'ana ko mun karan ko mun rishin fadin sa to shi kuma Allah ya yi alƙawarin zai gina mai gida a aljanna idan mutum ya gina masallaci to da haka da suna gidawa suka ce Allah ka karba mana innaka antas samiul alim lalle kai din nan kai ne mai ji kuma kai ne masani da halayen mu gaba ɗaya Allah ka amsa mana na'am ربنا واجعلنا
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك نعم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله أكبر الله تعالى يسي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وعلنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم wannan ci gaba da waccan addu'a ta annabi Ibrahim da annabi Ismail Rabbana waj'alna muslimaini laka ya Allah ka sanya mu mu zama masu miƙa wuya mu birin nan zuwa gare ka ya zanto duk umarnin da ka bada babu wani musu da zamu yi wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak kuma daga cikin zuri'an mu ma kaga bai sai dukkan zuri'an mu ba abin da yasa kamar yadda mai zalalai ne ke kawowa abin da yasa saboda tun da yace wa min zurriyyati din nan Allah ya ce la ilaha a hadith zalimi wannan alƙawarin nawa ba zai samu azzalimi a cikin zuri'an ta ka to shine he yake warewa cewa daga ciki dai inda an ce akwai azzalimi wanda ba za su shiga ba kuma daga cikin zuri'ar tamu ma Allah ka sanya ummatan muslimatan nan a samu wata al'umma masu miƙa wuya gare ka ya Allah kuma Allah ya karɓa wannan to da dai kaga annabi Ibrahim shi ake ce mashi shajaratul anbiya bishiyar annabawa tun daga gare shi har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabawan da ka gani na Allah daga zuri'ar annabi Ibrahim duka annabi Isa shi ne ya zamto annabawan bani isra'ila duka ta bangaren shi suka bi shi kuma annabi isma'ila sai Allah bai bashi ko da ya ba amma sai ya hada mai duka ya hada ya ba ya bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuri'arsa da haka annabi ibrahim ake ce mai shajaratul anbiya ai za ka ga tun daga kan wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub ko كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف كيفت كنزرا النبي إبراهيم وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط في haka Allah ta'ala ya ba su wannan an samu daga cikin zuri'ar ta an samu ummatan muslimatan din muslimatan daga wa arina manasikana kuma Allah ka nuna mana wuraren ibadunmu na aikin haji ka sanar da mu kenan shine ma'anar ka nuna mana wa tub alaina kuma Allah ka anshi tuban mu ya Allah innaka anta tawwabur rahim lalle kai innahu bi yawan karban tuba ne kuma mai zinkai ne wannan an ce sun ce Allah ya amshi tuban su ne duk da cewa su ba su taɓa yin laifi ba saboda koyarwa da al'ummar su da kuma zira'ar su domin ƙa'ida kamar yadda wannan khalifa mamur yake gaya wa haruna rashid kama a ce malami ne na fada malamin gwamnati shi haruna rashid shi kuma haka ne haruna rashid ba shi bane malam shi shine khalifa ne akwai malam asma'i shi kuma shi ne kamar malami na gwamnatin haruna rashid ya kai mai ɗansa yana so ya koyar da shi ilimi sai ke cewa rabbihi bi akhlaqika qabla aqwali so nake ka tarbiyantar da shi ka rene shi da da da ayyukanka kafin maganganunka ma'ana ya rika ganin wasu ayyuka managarta a wajenka wanda kake yi to shi yaro dama yana kwaikwayon babban da ke kusa da shi ne kawai zaka da zaran an dama zai zai taso da su ne kawai lokacin da za a fara ce mai abu kaza mai kyau ne abu kaza mai kyau ne ya saba yana yin su ina fata an gane wannan saboda haka annabi Ismail da annabi Ibrahim suka yi addu'a suka ce suka cewa Allah ya amshi tuban su duk da sun san su ba masu da laifi ko ne dan na kusa da su su rika yin koyi da su kuma ko yanzu na sha fadin wannan magana duk wani uba wanda yake so ƴaƴan shi su bi tafarkinsa mai kyau to ya zanto yana nuna masa shi yana so ya shiga wani tafarki mai kyau to ya fara shiga amma ba zai yiwu ba misali kana gida ka ki zuwa sallar da ka koro yaran ka ta zuwa masallaci kuma suna kallon baba yana ina yana gida ko wajen zikiri ne misali kana cewa ku tashi ku je wajen zikiri amma baba yana gida su kuma su je wajen zikiri zuciyarsu za ta rika tambaye su anya kuwa duk wani abu na alhairi ko baba ne ya kamata ya fara yi to ka auna akan haka duk wani abu da yake na alhairi idan kana so na kusa da kai su dauki hannu to shiga gaba ka fara in ka fara lokacin za ka yi masa kahin ma ka umarnin za su rike lokacin za ka yi umarnin dama su na sun yi nisa suna yin wannan Allah ta'ala ya sanya mu dace saboda yanayin lokaci a nan za mu tsaya sai da Allah ya sa an fito da wata takarda da muke magana da yanzu amince maka ko ta ba la hawla wala quwwata illa billah to haka Allah ya rubuta da mun yi cewar akwai wata takarda na addu'o'i na neman tsari wanda shoyin ayi wasu gobe ya bada a wajen buɗe tafsirin shi an rubuto amma kuma ha gani na mun takardar ba ɗauko ba shi ma sai a manya mai sai bai kuma tashi ba kaga sai in kuma ko wani wanda ya haddace su ya gala shi na su biga ya zo ya gaya wa mutane a ko akwai to ga wani san yana kawo takardar amiko ta amiko da haka za a faɗa saboda ta yaɗu sosai wanda ya ji anan ya riƙe wanda ke da ikon ma ya mutunta ya mutunta kuma duk da karatun ana ɗaukar shi ta ɓangarori daban-daban kaga idan mutum ya yi downloading ko ya gani a facebook zai iya ƙara ɗauka idan mutum bai rike ba farko wannan daga shi ɗaya rasu ban bauchi ne rafi Allah ta'ala farko za a karanta hasbun Allah wa ni'mal wakil ɗari hudu da hamsin hasbun Allah wa ni'mal wakil ɗari hudu da hamsin amma fa ya zanto karanta za a yi ba wai zan tafi ba to ka gwani da ya zanto yana hasura zawani ba sun murfur amma zai zanto lokacin zai kai ɗari bai wuce ya guda talatin ba to ba haka ba ya zanto sai ka ce hasbun Allah wa ni'mal wakil sannan sai ka ta tarbi daya haka za ka yi shine ka ka yi adadin duka kenan ba ka dauko tarbi kana hasbun Allah wa ni'mal wakil hasbun Allah wa ni'mal wakil haka ba duk guda ɗaya ka da tarbi wajen guda kenan amma sai haka wallahi tsena dan da zikirin da aka ajiye ma adadi kamar na bayan sallolin farin nan yana da adadi ba wai zan tarbin da hannunka shi ne adadin ba furtawar da bakin shi ne adadin a gane wannan da kyau ɗari hudu da hamsin dalla dalla kana daga furfurfur haka ko kuma mutum idan ya ga zai iya wuce ɗari hudu da hamsin yana iya yin dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin duk hasbunallahu wa ni'mal wakil din kaga dai kenan ko sai kuma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbi allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan ita ce 66 za ka ji a wasu masallaci ana da ƙarza akum da ilabi wannan ita ce da ƙarza akum da wasu wasiya ta ko tunda ita ba cikin surorin ta kusa suke ba tana kan ƙarshen suratul tauba yasa wanda ya iya to wanda bai iya ba to yayi ayatul kursi saboda ita ce mafi girman aya a alqur'ani wanda bai iya ba sai ayatul kursi 66 saboda ita ayatul kursi mafi yawancin mutane sun iya da ƙarfi akum 66 kaga abubuwa nawa kenan guda biyu ko hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 ko 1350 sai la karja akum 66 in mutum zai iya ba yayi ayatul kursi 66 sai kuma na uku ya qadimal ihsan da wannan wasarin da suke nan ba kuskuren ya qadimal ihsan ihsanikal qadim ko ihsanakal qadim duk wanda ka ya kadimal ihsan ihsanikal qadim ko ihsanakal qadim diyan da kuka ya kadimal ihsan ihsanakal qadim ko ya kadimal ihsan ihsanikal qadim za ka yi ta ɗari da goma sha ɗaya guda nawa kenan uku hasbunallahu wa ni'mal wakil ɗari hudu da ko dubu ɗaya da ɗari uku da da karga aku 66 ko ayatul kursi 66 in mutum bai iya ta ba sai ya kadimal ihsan ihsanakal qadim ko ihsanikal qadim wato 111 kaga kala uku kenan ko sai kala ta abu na hudu fatiha kafa daya sai salatul fatihi dari fatiha ɗaya salatul fatihi dari fatiha ɗaya salatul fatihi dari sai kuma ya laɗe ku dubu shi ke nan ya laɗe ya laɗe ya laɗe ku dubu ɗaya Allah ta'ala in mutum ya wannan Allah zai kare shi daga irin wannan fitattunan na garkuwa da sauran in mutum kuma ya tsinci kan shi a nan sai ya ci gaba da yin Allah zai bashi mahita ba tare da an sai ko titi da insha Allah ta'ala sai Allah ya bashi mahita da haka wannan ne zan maimaita hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 ko 1350 zakar zaku 66 ko ayatu 66 sai ya kalimar ihsani ihsana kalgadi ko ihsani kalgadi 111 sai fatiha daya salatul fati 100 sai ya labi hudu Allah ta'ala ya saba da su wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب